mu muna gini a nan duniya za mu yi fadi ne daga ƙasa amma sama shi ne to amma gina Allah ba haka ne duk duniyar nan wannan duniya ita ce karama karamar halitta cikin halittun Allah subhanahu wata'ala na sararin kawai saboda duk wannan duniya idan aka ɗauke ta aka jirma ta cikin sama ta ɗaya kamar an jirma ɗaya biyu ne cikin daji haka sama ta ɗaya aka jirma ta ta biyu haka nan har ya zuwa al-kursi shi ne kujerar ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ce wasu a kursi fuskar mawaki wa al'ar kujerar Allah ta yi wasu sanrai da ƙasa to ka gani dukkan wanda suke ƙasa za ga su ne ƴan kaɗan ko kuma ƙanana wanda suke sama su za su na wajen wani sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce su masawa al'arsh al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana rufe kan wani ruwa kuma ubangiji ya daidaita a kansa ba irin daidaita irin samu baka ce ai mutum dan adam gani a saman kujera na tamfaru a saman da na da tsammana ina da ke da ita haka ba da rafi yana da ke da ita a ita wato zama na allah ba haka nan bane kan wanda ya sa a kan shi cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yana zaune ne al'ashi a'a zaman shi wanda ya dace da shi kamar yadda aka tambaye imam malik aka ce mishi wani ne tambayar imam malik ya ce allah ya ce yana daidaita a sama yaya ne sama a ashi yaya ne wannan daidaita shi imam malik ya ce allah istiwa ma'alum shi da daidaita kowa su ne ya daidaito wala su'alu an bid'a tambaya akan shi bid'a ne wasu kullu an jahal shi ko akan shi jahilci saboda haka an daga yawa to imam malik yace kun da mu wannan musulman ban na ganin ka illa dan bid'a wanda yake binciken yaya ubangiji yake zaune yaya ubangiji yake tafiyarsa yaya ubangiji yake kaza yaya ne duk wata ubangiji a'a tafakkaru fillah fi ayatillah ku yi tunanin cikin ayoyin Allah wala ta tafakkaru fillah kada ku yi tunani cikin sha'anin Allah ko kuma kaɗe shi ainihin Allah subhanahu wa ta'ala to a nan Allah subhanahu wata'ala yake ku diba ku gani sama a kan ku yaya muka gina ku muka adance ta da wato tauraru suka adance duniyar wato saman duniya wanda Allah subhanahu wata'ala yake wajen ana fiha masali yana ne تبارك الذي بيده الملك وبعد كل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات أقوال فترى في خلق الرحمن وبنيه سبحانه وتعالى وجعلنا هارجوما للشياطين وبنيه يسني سمع يسني مثل المامون ثم العروني وزينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلنا هارجوما للشياطين wannan saman duniya ta sai Allah ya mata ado da sarmamu sannan kuma da sarmamu aikinsu za su rika yin jiwa ga dukkan shidari mai tsawon kai albari wanda zai sato ji na wato malakutu samawati wa ra'a saboda ka duk wanda yake ka a jini shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa zayyana ha ma la ha min furush da abin da ke tare da ita nami na tsagogi ko kuma abin da ke tare da ita na hanyoyi wata ma'idatul furush da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa sama wato hanyoyi irin na sadarwa daga nan ne ma waɗanda suke masu ilimin kimiyya suke tsora tauraron ɗan adam wanda wanda yana wuri kaza wanda yana wuri kaza sadarwa kawai da ubangiji ne fara ma'ana Allah ne kagar da waɗannan hanyoyi don su zama to alkhairi ne ko aiki ne ta amana ko aiki ne a gare mu Allah ya kawo sama ya su burus sau ma abuce farantai wanda daga nan ne za a ga hukutu tul inda jirage suke bi italiya da kowane da hanyar ka sannan wa'annan telefon da muke gani duk daga hanyoyin sama ne suke bi wanda ma ya su burus sannan wa'annan tarbamu da rana da wata kowanne da kai matsayin shi Allah ya ce ba ta haduwa والقمر والشمس قدرناها منازل حتى والقمر قدرناه منازل حتى حال كالرسول الكريم شما وضع الله يتبن كدر مش بالزمع sannan ita ma wannan tarmamuwar kamar yadda wato rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je fadawa annabi ke tambayar wani sahabi da ke cikin sahabbai shi ka san wannan inda za ka yace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne maka yace zuwa take gaba da kakan al'ashi idan zuwa da kakan al'ashi ba ta dawowa sai an ba da izini ta dawo sai mu ga ta dawo da gaba idan Allah bai so ba a lokacin da ta fara zai sujada ta nemi izinin komowa sai Allah ya ce kuma daga inda ke sai a garin daga da yamma har da zuwa to a wannan yini daga ranar wannan hari ko wasu ba sai ga mutane suna rubu dukiyar da suka koyi wani da Allah ce ba kamun da wani da ya kai jini ma suka yi nan kan daga wannan yini kowa ya ɗaukar komai babu kuma Allah ya kare Allah ta arda ita kuma ƙasa dan ɗan adam ya san da cewa ubangiji mai iko ne a kan komai matar da ta ha Allah ya ce fara shi nama sai muka shi kuɗa ga wa an kaina fi harawa tsiya muka jefa dukkan wani dutse a cikinta dutse za ka gani daban-daban wa minan shibari judulun bidun wasu duka wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi zuwa kuma daga kala kala ne bakake da farare da jajaye duk wanda suke nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halice sai Allah ya ce mun yi haka ne dan mu sanya kasa ta yi kwarin kada ta yi dorin doya mutane su rufe a cikin ta shi ya sa ubangiji ya sanya duwatsu rawasiya karfafu duwatsu wanda suke karfafu kamar yadda ke cewa rasi والقدور راسيا وانت النبي داوود يسنيا الجنوب في كلا مشي تبني آدم وانت مسلاتي وانا كده ما عملتاش قدور راسيا راسي شيء أقول لك كيركتي كفكي شيء كده راسيا شيء فاهم يجي شو أشياء فينا راسيا sai muka cewa a cikin kasar da muka cewa duk wani abu da zai kirkuwa cikin wannan kasashe da na duwatsu فجعل من كل وأمرنا فيها من كل زوج بيت bayan haka muka karar da a cikin wannan ƙasa sai da muka karar da dukkan wani abu wanda yake tsarrai ƙanana ne da manya Allah ya ce gaba ɗaya su muka kamar da su a sana sun nufi shi nufi namiji da mace har a cikin malariya za su samu akwai namiji akwai mace ya kuwa haka duk komi a duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta za ka same su na mutane da masu kamar wannan lantarki magana halitta ce da Allah Allah ya halitta ku da abin da kuka makera Allah ya ce inda akwai mulis akwai nuwan akwai zama akwai kaka akwai dama akwai mahu duka wannan ya nuna cewa gaba ɗaya abin halitta dini ne abin da yake dai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce tafsirar nan wannan izina ce lura ce وذكرى لكم تناكروا لكل عبد منيب كذكر بارا ليك سلوكم على الله كأن ككلية يلي الدنيا أيك لأن العالم الدنيا أيك لأن حدثون في الدنيا سوكا يزمي بشيك إشارة كفت سوى الله شكرين كإما أول لما تكلم ككليش جيتا إدو تبيني حجي هرقوني kunne da sauransu wanda za ka ga dukkan wani wanda yake da ilimi ko daftar ne ya jima a wajen karatu ya yi shekara aru aru kawai dan ya koyi gyara hakuri to da ga wanda ya halitta hakuri shi ne Allah subhanahu wa ta'ala har ma idan zai zo sai da dubu lata yana kwambo shi kadai ya iya gyara hakuri wanda kuma kunne ne iya gyara wannan ido babu daftar da zai samu duk gaba daya sai wannan shi general يعني إذا أقول يلا أي بيت المجمع وبينما لما أقول شيء كبدي سوى وي أي نصارى تقول كيرك الذي كي كذا يمكن أن يكون كلامه شيما وي لو كان ذا على سنة سنة sai aka aike shi rubutu wannan yin da kuma an hajji to ka wannan da ka kitabu ba babu shi saboda shi mutumin da za a halitta shi ne a kan adam shi ne farkon halitta kuma duk wanda ya mutu a rasu duniya da mai ilimin da jahilin da mai kudin da talaka da mai iko da wanda yake biyar dukkan su daga karkashin alami da farare da baƙaƙe dukkan su annabi ya fita kullukum min adam wa adam kulika min turab ku duka ku daga annabi adam ne shi ba adam an halitta shi daga kasa Allah ya ce wa nazzalna min as-sama'i ma'a sannan aya ce da mu gani mu lura Allah ya saukar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka ubangiji ya ce mubarak me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam an ba da ruwa ya dace da shi yadda a tsadan wani ruwa ya bige ka saboda bai shi ba da ubangiji shi ruwan sama yana da albarka saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba da riga dan ya samu wani abu da cikin ruwa da yake sauka fa an batna bihi shannati da wannan ruwan sai mu tsarar da dukkan galaci abun mamaki ubangiji subhanahu wata'ala ya halarci mangwaro za ku ji zaki gare wai ba ita ma zaki gare sai dai kamshin ta da na mangwaro ba ne ba ne za ka ga gwai gwanda ita ma zaki gare ta za ka ga me lemu lemu akwai wanda yake mai zaki akwai wanda yake mai tsari kai daga cikin abin halitta da Allah halitta irin kaya waɗanda suke na mai kayan marmari za ka ga kala-kala kamshin su ba ɗaya ba ɗanɗanon su ba ɗaya ba ko cikin dare aka tada ka cikin duhu aka ba ka kankana ka shaye ka ce mai bayani in aka ba ka malo ka shaye ka ce almalo ne in an ba ka rake ka tauna ya ce wannan rake ne gaba ɗayan su Allah ya ce an shayar da su ne daga ruwa guda ɗaya ta ce zaƙin da daɗin da wane daga gurin wa ke da gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ba wani ya ce wa an batna fi bihin shannati da wannan ruwan muka kamar da garaki balfatin wa habbar hasir da ƙwayoyi ko ƙwaya wanda zai zama to an ajiye ta tsana ke jimawa a ajiye har lokacin da aka wuri ta a yi intikarar ta kamar hatsi dawa wake da tsawon gujiya duk ana iya ajiyewa jima ba tare da lalace ba amma baka iya ajiye kankana da shekara وهم كم بتبت وبين جيتي وحفظ الحقيق كما تبقى الهواء في أكشاية ذاك ولا شيء وعمل شيء ما حكيش ولا شيء ما كان يهم وعمل الجواب والنقل بارتكال سنو بيجي يا هلتي شين إنت النبيل بارتكال من أوله وبين جيتي ذاك إنت النبيل فوق عيش أما إنت الزوبان يا رب وإنت مين ko iccen mangoro ba ya tsawo irin na yadda wannan yake tsawo shi da kada shi kawai tsaye yake iccen da biyu kuma da ruwa ne aka sha da za a ga jikin su ma ba ɗaya ba ne da sauran itace sai kuma miji ta wani wata ala ce na mafarkun yana da mahanga za ka rika haife shi daga nesa da kada za ka ce wannan iccen da biyu ne na biyu kuma wanda itacen shi da ganyen shi ya sarki ma juna ubangiji ya ce rin tsalle da ibada duka wannan an yi ne arziki ne ga bayan Allah a ci a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda bai gode ma Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi mutan shi ke ka ubangiji ya ce da in shakartum da addinin nan idan kun gode mai ni'imar da ba ku zan kara muku wani kafartum idan kun sha ku ke kuma inna azabi la shadid azaba ta mai tsanani ce sai ubangiji ce wa ahyana bihi badda samaita daga an fitar da ruwa na sama zan ga mun shayar mun rayar da kasa wanda take matacciya da a yanzu idan ka kalli kasa za ka ga ta kekashe ta bushe ba kyan gani musamman ma cikin rani da ake cikin idan ka kalli daji sai ka bai da kyan gani amma da Allah ya tabbatar da ruwa da ruwan sama sai ka ta canza التي وإذا أقبلنا عليها الماء أحسنت ورمت وعنبتت فيها من كل زوج كريم وبني سبحانه وتعالى يكي وعملنا بجبلة ميتة دام الراية جدحتها ولا تكي مدسياكي كفشيا كذلك الخروج لأن أصل كذا الواقع إذ الوالي ما موقع أخي يرتاب إلهي وأنا لا يجب سكر من أساسنا الأجوة بيكم ثم أستمرين da nan kashin ka haji sai ka rika ganin hatsin babu shi kuma wata kwaya ce ta Allah ta ɗin idin lahi da daga yau balayya ne za a yi wata wata shekarar ka ga gadabi ne ya fito duk gaba ɗaya a cikin daji wani lokaci ka ga komai ya ci wane ne ya zo shuka ka babu wanda ya shuka halitta ta ga abu Allah ya ce muka tsarar da wanda suke kwaya ko kuma dukkan wani abu wanda yake sirfi a suna kala biyu na mace da mace Allah ya ce ka zalika al-buruj yanda ka ga idan an yi shuka tana fitowa ta girma ta girma haka dan adam yake yaro karami dan labun ruwa na goyon shi ana bashi mabuduwa abincin ma bai iya kaunawa saboda bakin shi ba ruwa madara ake bashi ya ba da girma ya hakorin shi dan biyu uku hudu har ya cika baki da hakora sannan ya koyi cin abinci yana tafiya da bari ya tashi bayan da rage har ya girma ya zama gwarzo ya zama cikakken namiji daga nan kuma bayan shekara arba'in ragowa ce aiki mutum yana gwarzon shi sai da ya kan fara an ji matan ya kan fara an ji matan bakin ma'akura shi ma yana kan tallafi abinda za a ba yaro shi ma za a ba shi za ka bai sun yayi wani ma bai sun gishiri wani bai ga tauna kashi duk da ba da abinda za a ba su farwaro da ruwa da kai kana وحق الله سبحانه وتعالى من ثم رددناه أطفال الكافرين وحق السياوة لا كما السياوة يا ذنوب يا جرم يا أمنا daga an jima sai daga an cire kan sauran da ba dai sun fada Allah ya ce kallon wannan har da fita laifi daga Allah ya sa a yi ruwa irin ruwa wanda yake da yanzu na ranar tashin kiyama za a zuwa tare suna fitowa kullum sun da cikin kamar burna الله سبحانه وتعالى يتايك بالله نعم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم سبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله سبحانه وتعالى أو تعالى الله سبحانه لخلق السماوات والأرض هل أنت سميتك أنت أكبر من خلق الناس؟ إذا من كل مرة هل أنت جواب نعم هل أنت سميتك أنت يعني كل ما دخلت الأقلم النبي آدم سيرة جماعة عن الشيء da yin buɗe laka ɗin da ake yin tukunya ko da ake yin randa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara halitta farko daji karshe juma Allah ya fara ya halitta sammai da ƙasa a cikin wani aure ya halitta rana da wata da tattamamu a wani yin ya halitta ruwa da iska a wani yin ya halarci lamun daji a wani ne karshe allah ya halarci annabi adam a ranar juma ranar tudu allah ta wani da allah ya halarci komi ba saboda hikima ta amma ya huda ya suka ce ai ubangiji ya yi aiki da ya gaji sai ya huda ranar tudu su ma ya suka yi aiki da gaji sai suka da ranar tudu shi ne aka jan goma a kamana shi ne kuma rasul da muke hutawa wancan magana ce da ke sai Allah ya ce a fa'ayi na da sanadar awon wai halittar farko ta yi ba da biya mun gajiya ne a halittar farko bal mu fi lafi da kanti da to shi ne Allah ya ke kira ta san a walam yarau أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت wani mutane sun san cewa wata gani yadda ana halittu sammai da yadda ya halittu kasai har yanzu duk irin injin da aka samu na duniya wanda yake gida a ƙasa ya ƙarshe ya kai ƙarshen ƙasa babu shi wanda aka samu kai haka ne ma wani yake ba mu labarin cewa mutanen rasha sun wani ƙasar rani suna yin ƙasa a ciki suna yin yadda suka kai wurin da zafi baya iya barin su wuce wannan aka komo aka kera inji wanda zai iya rayuwar gani aka yi kafa to a ciki ne suna da yanzu ga gani ihu ihu kawai da mutane ko kuma su ga ganin mulka tana walƙawa kai ka tsaya a wurin saboda ba kowane ya mutu har yanzu ba a yi injin da zai tilla kasa a kusurar danganta a ce ya kulla da wani wuri har abada ne ba za a yi ba ubangiji ya tsoka da kayan allah ya ce wal arda madannaha kuma ba da zalika da haka ubangiji ya ce mun tsora ta tana kamar matsayin hai'ar wato rai ba wai kamar ba wani ne kamar da suke wani kamar faidai zuru da garan nan ma su haka ubangiji subhanahu wata'ala ya bari to sai Allah ya ce kaddara duk lokacin da aka kawo zancen kafirai to ana tsalliya ne ga annabi kamar ana ba annabi hakuri ne akan yadda suke karyatar da shi annabi zai wa'azi ya karantar da mutane wani ya yi doki a fuskar shi wani ya ci kwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama shi da katanga lokacin da wani wanda yake mai karfin gaske ya gama annabi da katanga ba wanda yake da kulkuce shi sai abubakar da sarki da rajin ba ku an ya zo ya dole shi ya a taktun da rajulan an ya kula rabbi allah da kashe mutum da ya ce allah shi ne ubangiji na sun yi jafa'i sun yi ɓarna sun cutar da annabi to sai allah ya farkar da sura ko kissa dan annabi ya tuta ma'ana hankalin shi farka sai allah ya ce ka tsara tsara ai kuma mutanen kwarar shawara sun tsaye da kai a yi tun da bayan su an yi al'ummomi ƙaunar nomi su da mutanen annabi nomi wa ashabul rafi da mutanen rijiya wanda mun da samudawa mutanen rijiya su ne wasu daga cikin samudawa su ne wanda ake kira ashabul rafi amma mutanen annabi nomi kawai Allah ya kira su mutanen annabi nomi ko wani malami ne da sunan su bani rafi wallahu ta'ala ala wa ala wa adun sannan adawa sun karyatar da annabawansu babu wanda ya sha daga cikinsu wa fir'aun shi ma fir'auna ya ya karyatar da annabawan shi guda biyu musa da harun shi ma allah halaka da shi wa ikhwanul lut da yan uwan annabi lutu wanda sun suke mummunan aiki wanda annabi lutu yake cewa ai babu wanda aka samu a duniya nan yayi wanda mummunan aikin su ba ku ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka aiki aka sanda shi yana aiki irin da mutanen lut to a dauke shi a kai shi kusa kan wani abu mai komai tsawo a gari a sako shi ya faru idan aka tarar da shi a yayi hannu a maida shi har sai ya mutu wannan shi ne azabar da za a yi kuma kafin ya fara da Allah Allah ya kare wa ashabul aika da mutanen aika ita ma rijiya ce mutanen adam shu'aib وقوم التبع فمثلا التبع وتتبع كان التبع الأول والتبع الآخر وشهما أعيش ما تبو تلكما كان ما تتكلم مثالي تشير سيكا بوتا وكنت سبوكا قربان كان قدم الدولة أو نسلك ونرمى أن نركزوا على وتبوكس الله يقول كل كذب الرسل تكرس تلك يبتدى وتمزني فحق وحيد sai zarto na azaba ya tabbata a kan yin cancanta a kan mutane a zan zuma a halakar da su da ruwa ashabar rasu samudawa aka halakar da su da tsawa mala'ika ta yi zo tsawa zuciya ta yanke daga ƙarshen su kama da su gaba daya da safiya kowanne gashi nan ya yi rubutu a kan biyu shi ya Allah adawa su kuma fito na hudu suka yi da amma suka ce ubangiji ne zo a yi rai Allah ya turo maka shirka a fara a